muna mu juna barka da kammala azumin ramadan mai albarka da kwana ashirin hadda daya an shiga da biyu kenan da kammala azumin ramadan da kuma barkanmu da sallatar idi da kuma bukukuwa da aka yi na ita sallah cikin ikon allah yau ashirin da biyu ga watan shawwal shekara ta dubu da da arba'in hudu bayan hijira ta manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sha biyu ga watan mayu 2023 sura ta shida muke suratul an'am kuma za mu tashi aya ta goma sha biyu da rasi na uku kafin haka a cikin hadithin abu aibal ansari cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 1164 zan Allah sallallahu Alaihi ya ce man samu ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyamid da'a duk wanda ya azumci ramadan ya sake bibiyar da ramadan din da kwanaki shida na shawwal wannan watan to shi wannan mutumin kamar ya azumin dahar addar shi ne mana an fassara da shekara to makasudin farawa da wannan saboda a watan shawal din muke saura kwana takwas ya kare kuma don ƙara zafarar da mutane kan muhimmancin azumtar wannan wata na shawal kwanaki shida saboda kamar shekara domin duk shekara na da kwana 360 in ka ɗauki ramadan na da kwana 30 sai ka shi 30 sau goma kaga 300 sannan kuma shida ga shawwal sai ka ce sau goma shida sittin kenan kwana ɗari uku da sittin suke baka kamar da na faɗa shekara ba ta kaga wannan hikima ce da muka samu na tattare da muhimmancin azumtar shida ga shawwal na amma abota ilimi sun ƙari juna da ilimi wajen shi wannan azumi mafi yawan malaman musulun su tafi akan mustahabbanci da sunanci na azumtar shi daga watan shawwal wasu 'yan kaɗan za ka ce su suka tafi akan cewa a wannan azumi wasu suka ce ma bid'a ne ko bai kamata a yi ba in ka kalli dalilan suka iske ba su da ƙarfi dalilan daga cikin dalilan suka ce to ai shi wannan hadisi hadisin abu al-ansari da musulmi ya rawaito hadisi ne ruwayar wani mutum mai suna sa'ad ibn sa'id dan uwan yahya ibn sa'id al-ansari wanda shi fiqa ne imami dan uwan abdurrabbih ibn sa'id shi da yawa malamai sun tafi akan mai rauni ta fuskar hadda ba sun soke shi bane akan adala ita kuma ko kuma ce shi hadisi wani lokaci akan soke shi sukan tafi muni in ya zama ta fuskar adalcin mai adalatin rawi ne a ce misali ainihin ba adali ba ne ba fiƙa ba ne sukan ta fuskar adalcin ne misali mai kira zuwa ga bid'a ne ko kuma mutum ne wanda yake yana bayyana sabon Allah ne amma dan mutum an soke shi ta fuskar rashin kwarin hadda al'amuru hayyin alhaɓu hayyin mai sauƙi ne to je kama cewa shi sa'ad bin sa'id ta wannan fuskan ne wasu suka rika imamun muslim annai sabuwar kwashairi fitaccen malamin da duniyar ilimi ta sallama mai a kan sanin kanikanci na ilmul hadith ya ishe shi falala da daraja almajiri ne na amir al-mulki hadith al-imam al-bukhari kuma da shi da bukhari littattafansu biyu su ne a sahul kutubin musannafa ya ɓuya gare shi ne sanin sa'ad bin sa'id da har wani zai fake ko in ce ya riko da maganar sa'ad ballan sana ba shi kaɗai waito ba al'imamun na sayar da wannan hadisin ta wata hanyar kuma sun wafaka shi kuma hatta sharɗan nasa'i muna karanta da sun nasa'i a wannan unguwar sharɗan nasa'i kusan sun bi na musulun masu tsauri wajen tantance rijalar hadisi an gane to da ka hadisin ko da an kalli sa'ad bin sa'id to ai hadisi ne wanda yake yana da ta'adud yana da mutaba'at da shawahid saboda ka wannan abin da ake magana ya dauke wannan yasa muslim ya rawaito ba ma cikin muqaddima ba cikin sulh sahihin sa misali kun fahimci wannan dai kenan na biyu imamuna malik imamu darul hijra rahmatullahi alai ake cewa yana cewa shi bai ga mutane suna azumin a madina ba to ai rashin sanin imamuna malik bai zama dalili ba Allah ya ramshe shi ban san an yi ruwa a Kano jiya ba to kuma baya nufin ba ai ba ni ne kawai ban sani ba misali ko kuwa ban san ainihin an yi ruwa jiya ba bai kora kuma an yi ba shine sakan ce inna adam al-ilm bi shay'i la yanfi al-ilm bi kawnihi kun gane rashin ilimin an yi abu kaza ya ba ilimin ba ai ba misali sannan kuma daga cikin dalilin cewa wai saboda gudun kada wasu jahilai su ɗauka wai shi azumin sita shawal ɓangaren ramadan ne wannan dalili ya faɗi a ƙasa shi yasa da yawa daga cikin malaman maghrib suka ce imamuna malik allah ƙara mai rahama babban limami shi ne ya tafi akan makarohancin azumin ma ya tabbata ya faɗa amma malikiya da suka zo daga baya sun saba musu sun ce dalilin imamuna malik ya riga ya tashi daga aiki wani mutum ne saboda rashin wai ganewa har zai ɗauka azumin siti shawal wai ɓangaren azumin ramadan an yi ramadan an ci abinci an je sallah duk da haka wani ɗauka a cikin ramadan ake sadaka hadhihi illatun alilatun saboda haka da yawa daga cikin malikiya na baya sun dabi akan sunnanci na azumtar shi wannan azumi haɗayen suna cewa in ya tabbata mali ya faɗa to maliku ne karhanta amma malikiya sun tafi akan sunna ne yin wannan azu da haka a takaice wannan ɗan tsokaci ne kawai a takaice a azumci wannan wata na shawwal kana iya yi a farkon wata ɗin misali tun da kwana talatin ne sai ka yi biyu a farkon wata biyu a tsakiya biyu a ƙarshe ba ka huta ba? ko kuma in ka tashi ka yi bai ɗaya kawai ka azumi shida ɗin misali da ka azumi shida ne shikenan ka huta aiki idan kuma misali ana bin ka azumin ramadan ba ka rama ba ya zamanto kuma ga kwanaki shirin shawar sun zo to gaskiya mafi kyau shi ne ka rama shi azumin farilla don shi ne wajibi wannan kuma na fila to sai dai sai aka ce to ai mutum bai samu ya rama ramadan da ake bin shi ba har saura kwana shida su sai dakatar da rama ramadan ɗin suke shawal lokacinsu zai wuce sai kai shi wasu kuma sun tafi akan cewa shi wannan azumin ba ma sai a wasu shawal ba har suka ce ba ana kallon watan ba ne adadin ake kallo sai dai maganan ba ƙarfi ke gare ta domin ya nassanta sittin min shawwal min kuma tafi bayan yani sauraka sai mu tafi akan zahiri gundari kundin ma'anar hadisi na gada ce na fara mana da wannan ne don tunatar da ma'aika na alkhairi saboda shi ramadan in ya riga ya tafi in ya wuce dorawa ake yi ina da muhadara gobe insha Allah ta'ala a masallacin mu na alfala a farawa mai taken bayan ramadan kuma sai me ma za ba da ramadan a koma gidan jiya mai shan taba ya ko mai zuwa sinima ya ko mai ɓata lokaci kan finafinan banza ya kuma mai gulma ya kuma lalata ramadan ai makaranta ce mutakamila wadda in mutum ya fito daga ita to ya kamata a ga tasirin abin da ya koya karatun qur'anin nan a ci gaba da dorawa sadakan nan kar a baya da shi na tabbata a watan ramadan musamman goman karshe duk masallacin da kaje za ga ya cika cikan kwanci haka ne goman karshe abin da zai baka mamaki ya mamakantar da kai idan goman ta kare sai masallaci ya koma shafalfal shafalolo adadin babu ina aka tafi a ramadan ka sai ya wuce ba shi kai musulmi ne ba ramadani kawai kar ku kasance ramadaniyin faqat ku kasance rabbaniyin ina fatan gane ko dalibin da ya shiga jami'a ya karanta wani kwas to in ya fito tasirin wannan kos yana bin shi har ya mutu ya karanta agronomy sunan shi agronomist fasahar aikin gona ke in ya karanta psychology a takaice tasirin karatun kanabi to ai ta ramadan kusan jami'a ce ta ma fi karfin jami'a muna kiranta aljami'atu ramadaniya da ramadanic university ta ma wuce haka to ashe darussan da muka samu ya kamata mu dora ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal muqammikum la'allakum tattaqun ashe hikimar shine a samar da malaka ta takawa to wannan malakar bai kamata mu ja da baya ba sai mu dora akai Allah ka da tadda wannan ke tsokaci na na biyu na so ne a hudu ba amma na dauki ɗaya ne na faɗa shine masu cewa idan mutum ya je makka duk inda ya yi sallah ma kamar ya yi sallah ne a cikin ka'aba wannan ba daidai ba ne na yi bayani a kuwa ɗafi sai dai ka ce eh saboda cin gari ya cika wani an sauke shi daga inda aka sauke zuwa ka'aba sai ya tafiya kusan kamar daga nan zuwa gidan zu daga nan kundi ya wani ya promise wani sai ya kai kusan wato kusan wato kumbotsa fa college of education to saboda Allah wani ina ya ga karfin tafiya akwai tsofaffi misali kuma lokaci kafin ka tara mota ta kai ka haramin da kwaɗayin yin ka'aba tafiya da haka aka ba da fatawar ku yi sallah duk masallacin da ke kusa da ku amma a kulkace wai kamar an yi sallah a cikin masallacin ka'aba ina sallah a masallacin haram ka'abar Allah na daidai da sallah dubu ɗari a wani shi haka kuma sallah a masallacin annabi muhammad salamina sallah dubu ɗaya ne saboda ka karkace ɗaya suke don ko ba a ce da kai komai ba yau in ɗaya suke daidai sa'annin juna ne to me yasa duk wani masallaci sai ya kalli ka'aba kafin sallah ta yi ne ɗaya ne shi ma ka'aban ya kalle su ba inda ya kai ne misali haka ba zai yiwu ba me yasa in aka yi mutuwa Allah Allah ake a kai gawa Ka'aba a sallace ta ku ya masallacin goku ne kaga ba zai yi ba Isra'i ina ne Allah ya dauki annabi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ina ne masallacin bai ce min masajidil haram masallaci ɗaya faɗa misali ashe kuskure ne ka daidaita su sannan kuma har wa yau wani zai iya zuwa ya je harkar neman kudin shi a wata duniya kudin ma akwai kazanta ce ya zo gina masallaci a maka rana ɗaya kaɗa shi daidai na masallacin haram haba jama'a ai in ana dara fit da uwa ake na faɗi wannan saboda waɗanda kila in suka je aikin hajji sai su dinga fakewa a masallatan unguwa ai an ce ɗaya ke da haram ya akhir kare ina kai kanka in ka baro garinku ina kake hari ka tafi ka'aba na yadda duk cikin maka harami za ka tashi daga makka zuwa jiji kai ta kan kilomita 25 a cikin haramin sai in ka zo wajen jirgin kilomita sai ce da kai haza nihayatul haram this marks the end of haram sanctuary da garin ya wuce amma wannan bai sa ka ce duk masallacin maza wai ɗaya ke wannan ba da wannan ke na biyu tsokaci na shi ma game da waɗanda sai ka iske mutum ya je misali idan ya yi umra ɗinnan da mutane ke yi to sai su hukumomin saudiya suka kafa wata doka duk wanda ya yi umra a umra dai kasan za ka yi ɗawafi don su ne mara kunan ne ya ɗaura ihrami ɗawafi da sa'i ba ka bukatar fita daga makka to sai ka iske wasu sai suka ce duk wanda ya san ya yi dawafi ya yi dawafin shi na umra kuma za ka yi ne da ihraminka da kwarjalle to ba a yadda wani ya zo ya sake dawafi ba da kayan shi na gida inda a farfajiyar ka ba sai dai ka haura sama kai to kuma sai ka tafi kusan kilomita ɗaya inda ya sau to sai ka iske mutane sai su je su sanyo ihramin sun bai wancan na dawafinsu na umra don a ba su daman jikarsu to wannan masu wannan kuskure su ne nukan ce da su kuna dawafin ungulu da kan zabo ne domin in ne sun ce doka ne karkayi ka bi dokan ka zauna lafiya to ai malam ina so ne to ai sun hikimar su akwai waɗanda suka fi ka cancanta su yi a farfajin ga su ga ka'aba su ba su yi ɗawa fi'in wara kai ka riga ka yi irin ku idan suka yi wa sai ku kawo musu gosulo da kuma kago ka cutar da ɗan'uwanka gidan gaskiya ka fake gidan allah ka fake ɗaya na ce da shi yanzu misali idan ka je ka aro ihrami kasa ka je suka tambaye ka dan allah malam za ka yi ɗawa fi'in wara ta ai malam to ai ba su sani ba to allah kuma ya sani ko in ka koya mutum za ka koya ma Allah ne ya ce to ai kila sai dai mutum ya karyan ce ka yi ma Allah karya a nan karyan kake so to ina nufin irin wannan abu mutane su zanga kiyayewa ita umara a tafiya ma ɗaya ba a fiye san tare da akwai khilafa tsakanin ma'abota ilimi wannan muhimmi ne ga duk masu zuwa wuri na ibada irin wannan su karanta menene ibadan nan don karka yi da ka inda za ka kashe dukiya ka bar gida da iyali sannan ka je ka yi son ranka sai Allah bar maka misali kayan sannan abu na ƙarshe wanda na sha faɗin shi kullum cewa gwamnati ba ta iya fidda kuɗi ta biya mu wani aikin haji baya halatta sai in kana cikin mutum shida kuna so ku jiji ba da yi ne gwamnati a matakin local government a jiha ko ƙasa ta ce malam zo ka je ake saboda kai namun ne ka goyi bayan mu a siyasa saboda kudin gwamnati ba na ka bai wani malami ce sai ka bi local government din jihar ka duk in sun yadda su in karo ne sai ka bi local government arba'in da hudu zan ji haji da kudin kun yadda munan tarin mutum yadda ne ya kafa ne ya kafa nisbar saboda me dukin amma in mai mulki shi daga aljihunsa ya bayar masha Allah amma in kana cikin mutum misali shida to wannan ya halatta na farko malamin kuna jina ya fata malam zo ka je aikin hajji an ɗauki nauyinka a matsayinka na gsp government sponsor aka suke cewa pilgrim amma ka karanta da alazar local government dinmu saboda aikin hajji gaba ɗaya tsabagen ilimi da karatu malaman da aka ɗauki nauyinsu aka biya su da kaza kaza suka je suka kwance su ɗaki sun ci amana sun ci amana ba ka da dalili kuma a tare da amin ita ka ci abin da ya kawo ka ci wannan ya halatta ya je da kujerar gwamnati saboda ga dalilin da shi kuna ji na na biyu jami'an lafiya ah to ai zuwa aikin haji harkar lafiya ce agogo aiki wani ya zo garin da bai taba zuwa ba watakil yanayi zai shafi lafiyar shi abincin da bai saba ci ba climate zai tasiri a jikin shi da haka ake tura abin da ake kira medical mission da za ka likita idan ya tafi da zammar kudin gwamnati daidai ne bal wajibi ne ma a yakin misali sai dai shi ma in ya ki kulawa da marasa lafiya to yayi ma Allah bayan kuna jina na biyu kenan na uku yan jaridu ɗan jarida misali a ce to ka tafi halazanmu na taron local government taro ne ko fage ko kaza kaza ko kano ku ringa ba mu labarin ina kuɗi kaza kaza yana wannan yana yana turo da report wannan ya halatta bal ya wajaba da dukiyar gwamnati ce na hudu waɗanda ake kiran su guides suwaye wasu sukan ce to alhazan da ke yankinmu akwai tsoron mutum yana iya rikicewa ya ɓace to mun nada samari zarata mutum kaza ku tafi da kudin gwamnati ku sa tunda kun dade kuna zuwa kun san gari ku da zaran wani mutum ya rikice dan local government din da Allah aikin ku ne ku yi masa jagoranci kada ya bace wannan ba yana da kyau ba kaga na hudu ke na biyar ma'aikatan hukumar aikin alhazai ai da kudin gwamnati ke to ai dole ne ai saboda nemo gida da masaukai da dalili suna su zai na shida in ka so ka kara kuma waɗanda suke kula da harkokin takardu fasfot ɗinka ya ɓace turki waɗannan in ba ka cikin wani da'irar haka kawai zikau ai namu ne ai yayi mu ku saka mai da kujerar hannu da kuɗin gwamnati lai sai dai idan misali akwai tanadi a tafiyar da gwamnati gwamnati ta yarda an yarda conventionally akwai tanadi na ba da kaso saboda haka a wannan wani abu ne kuma daban muna haka ne saboda mutum ya tsabtace addinin shi da ibadar shi a duk inda yake Allah ka dace da wannan tsokacin da na so ne mana kenan za mu tashi aya ta goma sha uku amin a cikin sha uku wala ho masaka ta sha uku sai saboda ka aran makaranto mana Allah ya dace da mu kuma kullum na sha faɗa ana karatun ƙur'ani abu ne mai tsoka a cikin da ƙur'ani ana karanta kana domin hannunka ma da ke juya ƙur'ani ya tsara to waya fa wasu malami suka ce waya kana da ƙur'ani a cikin waya ya yi ai to amma fa waya ba kama ƙur'ani waya ba kama saboda waya kai ma ka ce sunanta waya ko wasu sunanta nan ba wannan ya sunanta so musab kenan from the name ba ma ɗaya bane misali amma babu wanda zai ce dan na karanta daga waya ban karanta ba qur'ani na karanta ito amma wannan fa zaka juya da sauransu misali sannan in ka bar waya a kunne akwai yiwuwar kana karatun a kira ka abin ya datse in ka bar data kana ka dinga ganin talle ce da baka son ma talla a tallarawa da abin da bai kamata misali sauraka in zai yiwu shi ƙur'anin mudi mun ci karatu a cikin shi kawai amma kuma ba laifi ba ne don na yi a waya da wani ma ya fi samun sha'awa saboda ita waya daga cikin alfanunta duk inda ka je kana tare da ita to Allah ya samu dace bismillah mal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قال الله تبارك وتعالى الله مدوككي يفدا a wannan aya ta 13 a ita wannan sura ta shida yace walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul alim walahu na Allah ma duk abinda sakana ya nasu a cikin dare duk wani abinda ya sanya riga irin ta dare kaji shi shuru yayi tsin sakana kenan ko to na Allah ne wannan abu to in haka ne kuma haka ne to menene bai samu sukuni a cikin dare uku kuka san hata bishiyoyi suna bacci la ilaha illallah kullu mana sai kaga flower da safe tana budewa da darfa la ilaha suka ce bacci ne sukun ke kuma kai ma baccinka sukuni waje Allah na mako subata da ka shiga gida sha biyun dare kowa to tsin da duniya ta yi sai ka ji duk kafa ta ɗauki inda za ka je kaso sabon gare ne kila ba za ka ga mutane inda ba ku kasan dare ba ne to allah da ya turo mu da rana aka yi hada-hadan neman abin duniya shi ne kuma ya kawwame mu cikin dare jalla jalalu ya ce duk abin da ya kawwame cikin dare ka ji shi tsit walau nashi waye sai ji abinda ke cikin duhun dare yana tsatsab na Allah ne to ai ba cikin dare ba amma cikin ranar shi sai ce walau ma sakana fil laili wan nahari a rana akwai sukuni misali sai dai inna laka fil nahari sabhan tawila akwai kazar kazar da yawa cikin misali gini to amma ana samun natsuwa da kintsuwa cikin dare don kar ka taƙaita mallakar a dare kawai Allah ce har da yini domin shi ke su sannan kuma ya ce wa kuwa sami'ul alim Allah shi ne as-sami'u mai ji Allah bai taɓa kiran kanshi al-mustami'u la la la wannan baya halatta ba za ka ce istama'a ba sai dai ka ce sami Allah mutum ne za ka ce da shi istami kaga ka sa kunni Allah za ka ce da shi ya sa kunni na ya akil kari Allah shi ne sigatul mubalaga sami'u al-fa'il mai yawan jin duk abin da aka faɗi al-alimu masani Allahu akbar kenan ka sa ma yaro suna Abdus Sami kai daidai haka ne Abdul Alim fa kai daidai in mace ce fa Amatu Sami yayi yayi mana Amatu Alim yayi to Allah shine As-Sami Al-Alim hikimar wannan suka ce tunda Allah ka san mai ji ne to ka kiyaye furta abinda baya so ya ji daga bakin ƙarya gulma yaudara kha'inci karka furta karka yi amfani da furuci ka furta batsa ka tsabtace kwaɗon harshe daga faɗin abin da bai kamata duk abin da za a ci da kai kash a sha kayya karka yi shi saboda yin kai a sami ya sami ɗaikin al'alin masani ba wani abin da zai kubuta daga lissafin ubangiji shine al'ali dan adam ne ke da dabara don kar a gane shi yana iya halaka document don kar a gane yana laifin to Allah ba shi ya ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya alamuna suraka tattare da ku Allah ya ce akwai fa masu sa ido su marubuta ne aikin su kenan kawai permanently rubutu jalla jalalu kuma suna rubuta yasa bawa a yi kokari Allah ka samu dace taskar ka na aiki ya cika da rubutu na kirki saboda za a sa mizani wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafadina hasibi saboda haka Allah shi ke da abin da ya natsu yake nutsu a cikin dare da yini shine mai ji kuma masani aya ta gaba ulga ya mu a ghairar Allah yanzu kuna nufin wani Allah ne attakhir waliya zan dauke shi majibin tallamari yanzu ku sai ku ce in kama wani mai kulawa da ni in bar Allah yau ai kololo tabewa kuma kenan ayace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru lahum adh-dhalim da fata an gane ko yanzu wani Allah zan rika a matsayin waliyina wanda shine fatir samawa in kace fatir mai kagar halitta ba tare da ya ga samfuri daga wani ba shine fatir daga fatara ai khaliqu Allah shi ne mai kirkiran halittar samai da ƙasa wa huwa Allah shi ne yut'imu da yake cewa wala yut'amu ba a ce musu kaje wannan bayani Allah shi ne yut'imu mai ciyarwa wala yut'am wa zai ba Allah ciyarwa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni bana bukata bayi su bani arziki ko su bani ciyarwa Allah shi ke ciro to yanzu misali da ka ci abinci sai ka ci abincinka da dukkanin yatsu malamai kuma suna cewa daga cikin sunnonin da mutane suka bari cin abinci da yatsa uku ga malamin da ya jero sunna sunna sun fi talatin ya ce wala duk an basu yau daga ciki har tafiya ba ta kalli kaɗan zaga bayan da ganin zuwa hoto ɗan lalalala abin nufi dai ɗan tattaki a kewayen gidanka suna yanzu da ka fito akan makalla ya har kuma ya aka kare suna kamanta suna ne ɗaikin suka ce daga ciki akwai murshe ido in ka furka daga bacci kamar shi ta na kamsa ya tabbata su daga ciki wato ci da yatsa uku shine mahallin shahidi to kuma misali in cokali ne ba misali in cokali kharaf cokali ne daga ciki akwai cin aswad daga ciki ma yara sallama in ka gansu suna wasa kai musu sallama ya faɗi su sun fi talatin to abin da ya sa na shigo da wannan don ya ce allah shi ne wanda yake yake ciyarwa ba a ciyar da shi to a sunnar ciyarwa ka kira sunan allah ka ci shatin gabanka kuma ana so idan ka ci sai ka tauna loma ta tafi ka yanko wata shi yasa tarbiya ne ka koya ma yara rashin haɗama ce ka ce tsaya tafi tauna ta bakin kamara sannan ka kawo wani misali an gane ko wannan muhimmi sannan idan ka ci kafin ka ci sai ka yi bismillah in ka mance ka yi bismillah a mataki na biyu ko na uku in ka mance ka ce bismillah ya awwalahu wa akhirahu sannan in ka kare ka ce alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani ash min almuslimin nagode Allah da ya ciyar da ni to yanzu misali ka ce Allah ya ciyar da kai haka ne kuma sai ka ce ai mahaifina ne ya ciyar da ni akwai cin karo ne wake ciyar da gida tsakanin mata da miji na'am shi ke ciyarwa to da mai gida ya kawo abincin aka ci aka sha aka gode wa Allah wa muka ci a tsamani ana Allah ina mai gidan yake madalla ai shi kawai sila ne ai ko kuwa shi sila ne waye ba shi yau in shi ciyar to shi kan shi wa ciyar da shi kan shi yasa gaba ɗaya mu ce alhamdulillah lillahi atab khalas to Allah ke shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi fa kul ka gaya musu inni ni umirtu an umarce ni an akuna awwala man aslam zama farkon waɗanda suka miƙa wuya ga Allah cikin wannan al'umma wala takunanna minal mushrikin akul ka kasance daga cikin mushrikin mushriki shine mai hada Allah da wani kuma duk cikin laifuffuka ba mafi hadari mafi muni irin shirka shi yasa Allah ta'ala ya ce wanda ya mutu yana yi ba shi ba kai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima suratul nisa aya 48 ya sake maimaita wannan magana yace faqad dhalla dalalan ba'ida suratul nisa ne aya 116 innahu mashla wanda da ya shirka Allah ta'ala yake ce ma jahannam wa ma lahu wa ma lil zalimin ansar sun cikin tulmaida yani shirka hadarinta na da yawa sai dai kuma tana yawo cikin musulmi ta kallabe mutum zai fadi ya kira sunan wani mutum ya ɗauki wani mutum ya bashi matsayi ya ce shi shi na ji ɗayansu yana cewa a ofubila yana magana muguwar magana ko annabi muhammadu zo wannan wurin wato ainihin in dai ga shehin nan a zaune to annabi sai yanzu magana ne iskanci a ofubila musulmi ki wannan makanin sun sun ku duk wanda yakan kake shirka da fita daga musulunci Allah ka tsare muka kare amin ko mutum ya ce daga cikin shirka zan ambaci abin da ke kan kawo shirka ke kawo maridda mutum ya ce Allah ba ɗaya ba ne yakan kawo ridda wannan mutum ya ce da kai yau ƙor'ani littafin da ne bai dace da zamani ba wannan ridda ne kafirci mutum ya ce shari'ar musulunci ba dai zamanin yau ba an wuce lokacin wannan ma ridda ne mutum ya ce manzancin suna ba manzan ƙarshe ba ne akwai zai biyo bayan shi wannan riga ne kafirci tashi kai sallah ce yi wance da kai dole ne wannan ma riga ce ƙwarai da gaske malam kabari ce kabari kuna maganan kabari yawa ya je ya gano ina nufin mu tsara bakin hatsari ne an gane? kowa ce ai za kawo sabon mazhab akwai wani malami a saudiya ya bayyana wai yana sai kawo sabuwar mazhab wal wannan shi maza ba ya ce sabuwa zai kawo amma ya sha raddi ai rud na ma to wannan ban ce shi didda bane wani to amma kama hanyar banna ne me za ka mace maza ba wacce maza ba za ka sa wacce na fata an gane ko Allah shi ne wanda ke ciyarwa ba a ciyar da shi sai muka tsallako zuwa ga aya ta gaba wato an umurce ni in kasance farkon wanda miƙa ga Allah kuma kada ka kasance cikin mushirka daga cikin shirka akwai mutum har ya ce dokoki kaza sama suke da ƙur'ani shirka ne ko wani concept na duniya sama yi ƙur'ani ko wani kundi da aka je aka zana mai suna sai dawo shekaru fiye da ashirin da suka wuce inda za a daidaita mace da namiji a rabon gado yi ma Allah tawaye ne kuma wannan kafirci musulmi mu kiyaye matsara addininmu shi ne passport lasisin ka zuwa ga Allah Allah ka tsare mu wala takunanna minal mushrikin ba mu aya ta gaba farata qul ga ya musu inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim ga ya musu ina fajin tsoro in na saba ubangiji na ina tsoron azabar ranan nan babba alqiyama babbar rana ce gaya musu in na sabi Allah manzon Allah ba zai sabi Allah ba la amma Allah na gaya mai ka gaya musu in kai haka a in an gaya mai haka to ni ne zan ce abin da ba shi ke cewa wai a da kijoji ko kuma a tauna menene aya ko tsakuwa ne madalla idan annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kararre wanda tsarki Allah tsarki kayan shi Allah ce in kai kaza ga abin da zai faru ma'ana ka shiga taitaye shi kuma asobi tsararre ne amma duk da haka Allah ke ce da shi ga ya musu inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim ina jin tsoro in na saka ubangiji na ina tsoron azabar ranan nan wadda take katafariya babba man yusraf anhu من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من دون يصرف aka kauda mai azabar wannan rana kai faqad rahima lalle Allah ya rahamshe shi Allah ya rahamshe shi kalle magana fa man wanda yusraf aka tunkuɗe anhu gabarin shi azaba yau mai da aranan to faɗa tabbas rahimahu Allah ya ramshe shi azabar lahira Allah ya aje maka ita duk wannan tsayuwar da za a yi a lahira kai baka ma san ayi ba ya Allah ranar da tsayuwa shekara dubu hamsin ba lissafinka na duniya ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a gun ubangiji rana ɗaya a lissafinku rana ɗaya ku shekara dubu ne a lissafin ba fito daga kabari an tsaya kawai ana cikin wannan yanayi amma akwai bayan da ba su masu an tsaya ƙa'ida malamai har ma sukan ce ina maganin sirafi ina tsayuwar sace ku kwantar da hankali ku ba ku lalata wannan lokacin ba a duniyar shi kenan kawai that's the secret ba ku lalata na'am wannan alkhaira nan ba akwai da suka lalata ta fuskoki da yawa su ɗauka ba za su mutu ba ga mutuwa tana ce kamar wutan jeje kwa amma sun kasa wa astuwa to kaga kowannen mu zai yi sha'awar bal zai bukaci kada waccan rana ta lalace ne addu'a istighfari tuba zuwa ga Allah aikata abin kirki nagarta gaskiyar harshe sarrafa ido da abin da ya kamata sannan ka nemi dace daga ubangiji saboda Allah ya ce man yusraf anhu wanda duk aka kautar mai aka bankadar gabarin shi wannan azabar faqad to lalle Allah ya rahamshe shi wa dhalika al-fawz al-mubin kuma wannan shine rabo babba yi tunanin duk abin da kake gani babban rabo ne a duniya nan to ba shi bane wa dhalika al-fawz wannan shine ainihin clear success rabo wanda yake a fili kara a duniya ce ya nemi aure kaza ya samu ya yi ya fito da first class noma ya sami bumper harvest ya noma a yanayin misali buhu dubu masha Allah wannan rabo ne a duniya ba ba in kari abu to amma Allah ya ce wancan shine alfawzul mubin duk wannan ka aje shi saboda duniya ta kare gaba za shi daga aiki to amma wancan shine alfawzu sannan almubin rabo wanda yake karara to Allah ka ba mu sai Allah ta'ala ya ce ne وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هذه وإن إذن أبنجي عز وجل يمسسك بضر إذا الله يطورا مك وتشوت يمسسك شيني معنى مغاني وكسني فلا كاشف له إلا هو duk duniya ba mai yaye maka wannan cutar illa huwa sai shi shiwa don da san haka ka san haka kuwa to bai kamata zuciyarka karatu da wani ba a to malam in dai haka ne kuma haka ne yanzu zuwa gun likita sai mu ce ai ba likitan ka je ya yaye ba shi wannan sila ne ko wannan tsari ne Allah ya aji in ba haka ba ka daina cin abinci ne tunda Allah na da iko ka ji ka koshi ko kuwa ba ka baka tinkari hadarin mutuwa mana ba a haka wannan ana kiranta sunna protocol da Allah ya aje a karfi amfani da su dan ka je gullin ta yi shike ba da magani in shi ne me yasa yake mutuwa da ciwon da ya treating din sa wata ko baya faruwa ne ya ba da maganin ciwo kaza kuma sai ciwon ya kashe shi ne shi duk waɗannan Allah ya aje su ne kawai a matsayin hanyoyi na zuwa gare shi ashe kuskure ne kuma ka tattara diyabo ka bashi kawai a yi likitan ba don ya kware ba na tuntuna na mutu haka jahilci ne wannan da duka mutu lokaci ne wallahi bai mutu a yi direban da muka sha wata kwana aka sha ba burki to ka san kwararre ne haka muke cewa ba? ɗaya na kwarewa to a har kullum sai ka sallama ma Allah cikin hukunci na fatan gane ko idan Allah ya dora maka wata cuta wani ciwo to ka sani fala kashi falahu illa amma ko wa in yamsaska bi khair Allahu akbar a lokaci guda kuma idan Allah ya koro maka alkhairi lafiya dukiya ilimi karbuwa farin jini kaza kaza za su ba su da iya to ka sani falarar fa huwa haka ne ala kulli shay to Allah akan kuma mai iko kuma ka rayuwa take yau ka ji da dadi ko babu wata ran kawai sai ka tashi ka ji wallahi ba ka son kai kowa magana ko baya faruwa ne sai ka ji ka wani jum ka da hankali haka tsari ne a lokacin sai ka shagaltar da lokacin da yawan istighfar da yawan la haula wala quwwata illa billah karka yawaita tsaki da fada kana da stefan la'alla wannan takuruwa da kaje a zuciyarka wani bangare na zulbanka ne Allah ya wanke kai maka sai kuma Allah kan jarrabe ka da wata musiba kana ganin ta karama ne dan ya tunkuɗe maka wata babba saboda wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun arabtum saraka Allah tabaraka wa ta'ala in ya dora maka cuta ba mu yayewa sai shi kuma in ya koro maka alkhairi to ka sani Allah akan komai mai iko to karkashin wannan mumini baya tunanin wani alkhairi wallahi ba zai same shi ka roki Allah da babban masaki kawai Allah ko menene kai da zai yi sai dai ka dau mataki kuka ce kai wani ina ne ina mallakan kaza ya za ka tsoke bayar ubangiji ina ne a jaraba ina fitowa da first class yau ya gaya maka ba za ka sani ta wannan yariya ina ne ina auren ina daga kudin karka yi haka ka roki Allah ka yi da gaske wani malami yake cewa nothing like impossible in my dictionary karka yadda akwai wani abu shi impossible ka yadda komai is possible yanzu da possibility din kuma ka tashi ka yi aiki haka ne yi misali ga damina ta satin karo akwai manomin da yake da burin da ya yi noman buhun masara dubu eto ka ɗau mataki ma ka tashi ka yi ka dogara ga Allah kuma ka yi aiki tukuru li kullum mujtahidin nasibun haka duk mai kokari akwai rabo gare shi misali kaga wannan zai sa ka ƙara fahimtar kuma cewa fa huwa ala kulli shay'in qadir amma baka cewa Allah na da iko kan komai shikenan ba zan yi motsi ba a to ba zai yi kai shi kai ka dogara ka dau mataki sannan ka tafi fa idza azamta fatawakkal ala Allah araftum sannan kuma wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shike da qahariya shine ma'anar al-qaharu kenan ma'anar mai mai rinjaye akan bayi shine qahar kuma kai kana kallon rinjayen ubangiji a kanka kakan so abu kuma bai yiwu don suka ce al'abdu yi kaddiru wallahu yi dabbiru suna nan karin magana shi ne man proposes god disposes ya yi zan yi kan shi ne yi kaddir zan yi kan amma allah kuma yi dabbiru ba an yi ruwa a kano ce ba aka ce? amma munan kundin ba mu samu ruwan ban sani ko an yi ba amma na makwabta gari gari an ce a samu har akwai wanda suka ce hama ruwan ya dan guda ne misali waye wani ikon waye iyawar waye dan Allah janyo ruwan ka kawo gidan ka zai yi ba ya sa mumini ba mai ajanda da za ta kai shi ya tsira wallahi irin shi ya sanu da farko tukun ba shi ya kan shi kuma rayuwar akwai wanda yake control it into misali kuma kullum akwai alaka tsakanin zuciyar shi da mahaliccin shi kuma harshen shi ba yankewa da ambaton shi ba ya abinda ake sauke rabtun Allah shi ke da rinjaye akan bayan shi fawq ibadi sama da bayan shi kuma in aka ce da kai kai bawan Allah ne an gama mutunta Allah duk wanda aka ce da shi kai ko da hausa ne aka ce wani ai bawan Allah ne yabo ne ko zage ne ai wani ai bawan ciki ne zage ne ko yabo bawan nera ne yabo ne ko zage to ashe ka roki Allah ka zama bawan dan dama dan bautan aka halice araftum to Allah shi ke da rinjaye akan bayin shi wa huwal hakimul khabir Allah kuma shi ne alhakim gwani gwaninta a yi ta ƙari ya yi wani baki gamu wani ya shi turkuɗi wani ya shi algashi-algashi wani ya shi kwairinu-kwairinu wani kuma ya shi fari gashi na misali tsabar hikima kawai la'ilaha illata ya saukar da ruwan sama ruwan ɗaya ne fa amma tsada ɗanɗaninta daban mangoro daban guava daban yusqa bi ma'in wahid ka duba malam hikimar duk wanda ke jija shi farar fata ne in ka tsaga jikin shi jinin shi ja ne bambancin mu da shi ni baki ne kai abin nan amma tsaga fata jinin ya yi digon maniyin ɗaya ne la ilaha illallah to Allah ke to Allah shine alhakimu gwani tun wani mai kiran kan shi gwani na ka ce Allah ta aiko magana alkhabiru mai cike da ilmi shine khabir ko kace mai bada labari kan duk abin da bawa ya aikata yan uwa masu girma yau karatuka suka dawo da sahaba a ƙa'idar mu anan a tarbe mu anan in aka je hutu na ramadan ko sallah duk karatuka tsayawa suke sai an fara da qur'ani ya kamata mu fara da sa'i jiya na ce a'a farin nasa'i hadisi ne sai mu fara littafin Allah tukun sannan sai mu dora da hadisan annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah albarkace ku ku taimake ku ya ba ku nasara ya sa kun dace da Allah bayan ka ne mu nan duk ka biya mana bukatun mu Allah abinda muke tsoro Allah ka aje mana rantsar da masu mulki da za a yi Allah ka musu jagoranci da ainihin alkhairi damina da muke fuskanta ka sa ta kasance mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin